بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 22 ga ramadan hijira na da shekara 1422 daidai da shida ga watan disamba shekara ta 2001 ta bature muna tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na alqadi shar'i al'allama abubakar mahmud gumi allah ya gafarta mishi a inda muke tafsirin suratul anfali tafsirin da ke da take cewa jihadi ba tatsuniyar baka bace allah madaukakin sarki ya ce قل للذين كفروا آية 38 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الله ما دوك كين سركي يتي قل للذين كفروا كفدا وكافرا نن da suka kangare suka kafirce wa Allah ka abi sufyan wa ashabihi kama abu sufyan da shi da jama'ar shi mutanen makka wannan ishara ce akan wancan zamanin da yake shugaban maguzawan makka in ba haka ba daga baya abu sufyan Allah ya mishi gamdakatar shekarar da aka yi fatuhu makka aka ci makka da yaƙi ya dawo ya musulunta bayan da ya gama ganin abin kunya da takaici gaba ɗaya Allah ya ce a faɗa mishi da shi da jama'ar shi da kuma ainihin makamantansu irin su Bush, Blair, Putin da duk wani arne ko ba ma guje ko kafiri in yantahu anil kufri wa qitalin nabi sallallahu alaihi wa sallama idan har kafirai suka bar kafirci suka daina yakar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka daina yakar muminai yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu laifukansu da suka gabata min a'malihim na daga mugayen ayyukansu wa in ya'udu ila qitalihi in ku suka koma suka ci gaba da yakar annabi da jama'ar shi faqad madat sunnatul awwalina haqiqa ta farkin Allah na farko ya riga ya gabata wajen halakar da kafirai ai sunnatuna fihim bil ihlaki hanyar da muke bi muke halakar da kafirai wannan hanya ta gabatu fakazalika naf'alu bihim haka za mu aikata da duk wani kafiri kamar su Abu Sufyan ne in basu musulunta ba kamar su Bush din ne in basu tuba ba da makamantansu tabbatacciyar hanya Allah ta tabbata akan ko dai kafiri ya bar kafirci ya daina yakar addinin musulunci ko kuma Allah yana gargadin shi da cewa alam nuhlikil awwalina summa nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ai ya halaka na farko waɗanda ke biye da su ma ba su gagari Allah ba Allah ya ce duk wani kangarare ma haka Allah zai da shi sai ya ce wailun yawma idhin lil mukazzibin bana ya tabbata a ranar alkiyama ga duk waɗanda ke karyata Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah madaukakin sarki ya ce wa qatiluhum ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ku yi taron dangi ku yaki kafirai ma'tufun ala kullil ladina wannan maganar an hada ta da waccan ta baya da Allah yake cewa kullil ladina kafaru a can sai Allah ya ware annabi ya magana da shi ya ce ka fada wa kafirai domin annabi shine mai da'awa ta farko a cikin wannan al'umma don haka aka umarce shi kamar aikin nashi ne shi kadai amma anan sai aka yi jam'i aka ce ku yaƙe su ya ku mu'minai sai malam ya ce ufrida bamiru fil awwal a farko an ainihin wato ɗayanta bamirin an ce kullil ladina kafaru faɗa wa kafirai sai aka umarci annabi shi kadai littalattufi bihim dan a tausasa musu dan kasu ga al'amarin kamar taron dangi ne wajen da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wa huwa wazifatun nabi sallallahu alaihi wasallam domin kiran kafirai zuwa ga addinin musulunci aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wajumi'a fi thani amma a wuri na biyu sai Allah ya kawo da jam'i ya ce wa qatiluhum ya ku mu'mine ku yaƙi kafirai me yasa litahridil mu'minina alal qital dan Allah ya zaburar da mu'mine akan su tashi su yaƙi kafirai Allah ya karfafi gwiwarsu Allah ya ce ku yaƙi kafirai hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu sauran fitina ba sauran shirka ba sauran kafirci a bayan ƙasa menene ayan nan take nufi shin ana nufin abu ai rugurugu da kafirai sai an daina kafirci a duniya ba haka fasara aya take ba ana nufin a yaƙi kafirai har sai ya zama shirka da kafirci ba ta da ta cewa a duniya yanzu da kafirci da shirka da ta'addanci da zalunci suke da ta cewa a duniya yanzu mumine ba su da ta cewa a duniya ba abin da mumine suka isa su ce a yi yau ya yiwu a ƙasa a duniya baki ɗaya to abin da Allah maɗaukakin sarki baya son kenan sai ya ce ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina ai in ba haka ba annabi ya yaƙi kafirai sai da ya zan babu sauran fitina a zamanin shi ina ma'anar haka sai da aka karya kashin bayan duk wata kafirar gwamnati irin gwamnatin Rom da gwamnatin Farisa da makamantansu to abin da ake cewa kenan a yanzu ma ana nufin a yaƙe su ne har sai ya zama ba su da ta cewa ya zan duk inda kafiri yake yana ƙarƙashin wata gwamnatin musulunci ne wadda ke kusa da shi ya zan babu wata ƙasar kafirai da za ta ce i ko a'a ya zan babu wata ƙasa daga cikin super power waɗanda ke jin cewa suna da yancin siwa majalisar ɗinkin duniya karan tsaye ya zan babu ko kwaya ɗaya daga cikin ƙasashen kafirai shine abin da Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ya ku mu'minai ku yi gudunmawar yaƙi ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku yaƙi kafirai har sai ya zama babu sauran wata fitina domin barin shirka tana da ƙarfi a duniya fitina ce barin kafirai suna da ƙarfi a duniya fitina ce saboda kafirai ba su da adalci kafirai ba su duk wannan hayaniya da su Bush suke da Blair da Putin cewa a kama su Bin Laden a kama su Mullah Umar Amirul Mu'minina a kai su kotu for justice ƙarya ne there is never justification among the kuffar babu babu adalci a wurin kafirai ko kwaya ɗaya ba su da adalci in ba haka ba ina kafiran da suka rinka wulakanta bayan Allah a kasashen Bosnia da Kosovo da sauran makamantansu me aka yi musu ba wani abu da aka yi musu sai dai kaga an kai su kotun Hague an gabatar da su ana karerai an yi kaza sai a kashe mutum miliyan ɗaya sai kaga wai an kawo mutum ɗaya ne ake tuhuma a kai sai an gama a jujjuya magana sai a ce kuma an kasa gane dalilai da za a kama shi da laifin amma fa kowa ya tabbatar an yi kisa amma yanzu an waye gari to ba a san wanda ya kisan ba kenan me wasu suka haɗi zuciya suka mutu babu adalci musulunci shine addinin da yake da adalci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaƙi aka je daga cikin yaƙoƙin da yake zuwa da sahabban shi sai ga mace an kashe ta manzon Allah ya ce subhanallahi wannan bata cancanta a kashe ta ba musulunci in ana yaƙi ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsofaffi ba a kashe fastoci da reverend fathers waɗanda ke zaune suna ibadoji a cikin churches nasu Allahumma sai in an san wannan mace tana ba da gudunmawa koda da shawara ko kuma tana yaƙar musulmi Allahumma sai in an san wannan yaro yana ba da gudunmawa ko da da zuwa cikin muminai ko musulmi ya zauna don ya ji sirrorinsu ya kawo kafirai haka sai in an san wannan tsoho da ke zaune ko wannan reverend father ko wannan pastor da ke church sai in an san cewa yana da wata shawara da yake bayarwa amma mai muktasar ma cikin fikihun malikiya cewa yayi idan sojojin musulunci suka shiga wani gari suka ga coci ga wani fada yana ibada a ciki ba shi da hannu akan ainihin taimakawa ‘yan uwan shi kiristoci da ke yakar musulmi sai a bincike shi in ma ba shi da abincin ci da guzuri sai a ɗiba a bashi cikin dukiyar musulmi dan Allah ina ka taɓa ganin adalci in ba haka a musulunci ba babu to ashe babu shakka barin kafirai suna mulki wallahi azimi fitina ce kuna ganin dai fitinar da ta samu mutanen Najeriya yayin da suka ga cewa ai ai alallaba ai ai adalci ga irin abin da adalcin nan ya ja kun rugurguje addinin ku da al'ada ku arewar da kuke cewa ita ce uwarku baki ɗaya kun rusa ta kun je kun ɗauki bakin arne ba ma guje kun danka ƙasa a hannun shi arna kiristoci da suka fi kusanci da shi sun jawo shi sun sa shi ya shiga addinin kirista ya je yana ta taimakawa addinin shi ku kuma in kun karɓi mulkin ku abin kunya ne ma gare ku ku taimaki addinin ku saboda kun gama lalacewa kun gama riɓewa ba kwa kishin hatta arewar da kuke ganin ita ce uwar goyon ku saboda me saboda an kai matuƙa wajen lalacewa to gaskiyar al'amari dai Allah bai yadda a bar wata gwamnatin kafirci a duniya tana ainihin ɗaga hancinta tana cewa sai yadda ta so ba don haka Allah ya ce a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina duk wannan umarni Allah ya ne da muminai ne yanzu ashe wajibi ne ga dukkan musulmi kenan ya tsaya ya koyi tauhidi ya san imani ya san aƙida yadda zai zan tsantsar muminin da Allah yake magana da shi ba ribabban musulmi ba ba don komai ba don irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a duniya a yau in ka dube su sai ka ce shin musulmin da ake cewa ana yaƙa yau anya ku sun amsa sunan imani da Allah yake cewa ya alkawarin zai taimaka wa muminai ko ku rubabbun musulmi ne ko kuwa gaskiyar al'amari muminai ne amma Allah ya saukar musu da jarabawa kafirai suka hau gadon bayan su suke yadda suke so kamar yadda Allah ya bada iko akan kafirai a ainihin yakin Uhudu akan muminai a yakin Uhudu suka samu daman ainihin shan wahala a hannun kafirai shin jarabawa ce ko kuwa musulmi ne da laifin a gaskiya saboda Allah ni na fi karkata a maganar farko cewa musulmin ne a yau da dama daga cikinsu ba su amsa sunan imani ba musulmi ne a yau suke jayayya akan musulunci musulmi ne a yau suke jayayya akan imani a yau musulmi ne suke jayayya akan tauhidi maganar da muka fara shekaran jiya jama'a maganar nan tana da matukar muhimmanci yaushe za a ce wai a Najeriya ƙasa irin Najeriya an zo ana saka karatun littafin tauhidi tauhidi fa tauhidi aka ce ba a ma ce aqida ba balle a ce ba a saba ganin wannan ba duk wani musulmi da ya tashi ya tashi kasar nan yana jin ana cewa ma'ana da tauhidi la ina ma'anallah la haliku ba mai halitta sai Allah wala raziku ba mai azarta sai Allah wala ma'abudi ba mai abin bautawa bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangiji mu bayi masu kamanni banban waye bai karatun kawaidi ba ba haka ake yi ba ma'ana duk kowa ya tashi dai akan ana dai karanta tauhidi ne ko tauhidi kowa dai ya dai yarda dai da tauhidi amma sai ga shehi guda na cewa wai tauhidi na da hadari ya jama'ar musulmi in ba mu san Allah ba ta ya za a yi mu zama muminai ta ya za a yi mu ji tsoron shi ta ya za a yi mu iya sadaukar da rayuwar mu da dukiyar mu mu je mu kare addinin shi da Allah yake cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله yanzu in ba mu imani mun san tauhidi ba don Allah jama'a ta yaya za a yi mu zama irin waɗannan muminan da Allah yake cewa yayi cinikin rayukanmu akan cewa zai ba mu aljanna amma sai mun yi yaƙi a kashe mu mu kashe Allah ya yi wannan alkawarin tabbatacce a cikin attaura da injila har ma da alkur'ani waye kai Allah cika alkawari babu to jama'an musulmin aka ce an zo ana ainihin karanta tauhidi menene laifi dangane da ainihin karanta tauhidi babu laifi ko misƙala zarratin game da ainihin karanta tauhidi kuma kitabu tauhidi muhammad bin abdulwahab shine ya fara yin kitabu tauhidi al-imam ibn khuzaima yana da littafi kitabu tauhidi ibn khuzaima da kake ji mai littafin as-sahih yana da littafi kitabu tauhidi الإمام ابن مندى أبو عبد الله ينادى لتافي كتاب التوحيد من يما لما يصير ربوت لتتفيد داما كتاب التوحيد كتاب التوحيد لتاف توحيدي wannan littafin da aka zo ana karantawa ba wani bakon abu bane ka je ka duba cikin shi menene a ciki cewa zai babin da ke bayani akan kaza sai ce Allah ya ce annabi ya ce sai ce a karkashin wannan babi za mu fahimci matsala kaza kaza kaza kaza shikenan fa shehunan inda gaske suke yi su kai mu kara ga majalisar ainihin da suke takama da su mana ta sarkin musulmin Sokoto a zaunar da mu mana a bincika kitabut tauhidi din wanda ya rufa mana asiri akan muguwar aqidar da muke akai bamu yafe mishi ba ko shehi ko sarkin musulmi ko sarki mai martaba ta daya ko shugaban wata kungiya ko kwamiti ko wane ne a zaunar da mu a kure mu akan tauhidin mu mu kuma muna da question marks muna da alamomin tambayoyi dozin dozin akan akidojin malaman Najeriya baki ɗayansu muna mukabalantar su a ƙasar nan ake karantar da littafin Ibn Abdul Wahid littafin Ibn Ashir wanda yake cewa a wajen akida sai ka bi ainihin Ash'ari a wajen suluki sai ka bi Junaidu a wajen mazhabi sai ka bi Maliku to tambayar da muke wa duk wani shehi da ke ƙasar nan gaba ɗaya ba mu rage ko ƙwaya ɗaya ba in kun ce ku malikiya ne kuna bin Maliku a wajen mazhabi mecece aƙidar maliku maliku ba shi da aƙida bai da tauhidi me yasa kuka ki aƙidar maliku da tauhidin maliku kuka koma kuka kama ainihin wato tauhidin ash'ari shin kuna tuhumar maliku yana da muguwar aƙida ne duk mutumin da ke da muguwar aƙida babu shakka tauhidin shi fiqhun shi lalatacce ne ba a da buƙatar shi amma abin da aka gina mutanen ƙasar nan kenan duk wanda ya karatun zaure ya karanta ibnu ashir sai a ce wajen tauhidi kaba ash'ari alwujud wal qidam wal baqa wal muhalafatu wal kaza wal kaza wal kaza da wannan hayaniya da laukaniyat kaje ka karanta ibnu abdul wahid da sharhin shi ad-durr samin shekaru 26 da suka wuce ina nan da kasar da wani zindikin sufiye a garin gorzo garin gorzo yau shekara 26 kasar din nan a gurina yana yaban wannan akidar yana kururuta ta yana kwarzanta ta kasar ne awa ɗaya nake da shi wannan aƙidar ita suke ta yaɗawa to ina tauhidin maliku ina aƙidar maliku a nan center for islamic legal studies a nan cikin congo cibiyar karantar da alƙalai da alƙalanci wasu shekaru da suka wuce kamar shekaru goma sha biyar wani katon alƙali a nan garin nan ya miƙe yake cewa a yi hankali da tauhidin mai risala a yi hankali da tauhidin mai risala risala ta ibnu abi zaidin alqirawani sai ga wannan alkalin shi da kanshi kuma gashi a kwamitin sarkin musulmi a sokoto kuma suna cewa wai an saba wa mai risala an ce mai risala ya ce ba za a yi jilsatul istiraha ba amma hadisi ya ce to yanzu ana tuhuma mai risala kenan eh ana tuhuma shi in ba ga tsoro ba kai ma ka fito ka ce eh kana tuhuma shi mu muna tuhuma shi a fiqhance kai kuma kana tuhuma shi a idance mu da kai wane ne ya kafirta shi kai ka kafirta shi mu kuma mun bar shi a musulmi mun ce yayi kuskure ne a fiqhu dan menene ba za a yi adalci ba wannan maganar da shehin nan ya faɗa idan ku kun batta mu ba za mu batta ba mu sai mun je mun shigar da shi kara a majalisar sarkin musulmi din a je a bincike mu wannan littafin tauhidi da muke karantawa muna karantar da jama'a shekaru wajen takwas da suka wuce ina karantar da sharhin littafin nan yanzu muna da kasusuwa sun fi arba'in sharhin da jikan yayi malam suleiman muhammad bin abdulwahab ya zo ya rubuta littafin nan kitabut tauhid ba abin da ke ciki sai ayoyi sai hadisai ƙarshe kuma sai ya kawo matsalolin da ya fahimta a ciki ba wani ra'ayin shi a ciki zai ce babu anna man haqqaqa tauhida dakhala janna babin da ke bayani akan wanda ya tabbatar da tauhidi ya tantance ya ta hakikance zai shiga aljanna sai ce Allah ya ce annabi ya ce Imam Sa'id ibn Musayyib Ata'u ya ce kaza sannan sai ce fihi masail akwai masaloli a ciki akwai babban malami a jami'ar islamiyya kamar shekaru goma sha biyar da suka wuce a sheikh taqiyuddin al-hilali mutumin ƙasar mauritania da ɗariƙa yake a ƙasar su a lokacin yana gida taqiyuddin ya ce suna da shehi sai shehin ya ce musu haramun ne a karanta littafin tauhidi ina son ne ku san shehun nan mafi yawancin su fasikai ne mafi yawancin su ba su tsoron Allah mafi yawancin su abin da suke cewa ku yi a hankali su ba su ma taba gani ba shi yanzu wancan shehi ya hana su taqiyuddin su karanta kitabut tauhidi gaba daya ana nan sai Salim ai sai shi taqiyuddin sai ya samu tafiya kasar Saudi Arabia sai ya samu dama ya zauna jami'ar Islamiyya yana karantarwa a lokacin nan al'allama bin Baz Allah ya ji kan maza shi ne yake vice chancellor a jami'ar islamiyya bayan da taqiyuddin aqida shi ta gyaru sai ya tashi tafiya gida hutu sai ya samu kitabu tauhidi sai ya yage bangon shi ya cire duk inda sunan yake da sunan mai littafin sai ya tafi gida da shi da ya je ya samu shehi ya ce shehi ga wannan littafi nake so ku manyan malamai a duba mini a gani ko yana da kyau dama sun iya karatu ba ba su iya karatu ba sun iya tsaf ya zauna ya karanta littafi bayan kwana biyu ta ƙiddin ya zo ya ce ala gafarta malam kitabu littafin da na kawo malam ya duba ko an duba mini sai ya ce kwarai da gaske to malam ya matsayin wannan littafi ya kamata mu rinka dubawa ya ce ai kwarai da gaske ya ce tun da nake ban taɓa karanta littafin tauhidi na annabawa irin littafin nan ba sai ya ce to akara maka Allah wannan shine kitabu tauhidi da da kake ce mana kan mu karanta sai malamin ya faɗi ya sujuda yana kuka yana roƙon Allah ya gafarta mishi haka suke ba su karanta ba sai su ce kakku saurara kakku karanta ku ɗauko hadisin jiya da muka kawo hadisin bukhari da muslim a inda aisha as-siddiqa bintu siddiqu tace ni aisha tashi ne kawai sai naga gidanmu ana musulunci uwata ummu rumana musulma ce ubana abubakar ne siddiqu musulmi ne sai abubakar ya gina masallaci a gefen gidan shi yana karatun qur'ani yana sallah sai matan mushrikai sai su zo su taru suna ji da ƴaƴan mushrikai sai su taru su zo suna ji ina ma'anar haka su manyan ba sa saurare amma kuma suke cewa la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibuna in ana karatun qur'ani ka ku rinka saurarawa ku rinka hayaniya ku rinka hargowa ku rinka daga murya ku maiwa murya ku ta rinjaye tashi to mafi yawancin su mafi yawancin su zaluntar mutane suke yi shi yasa mu muna nan za mu tsara takarda ma'aika majalisar sarkin musulmin tunda abin ya zama demokuraɗiyya ce ma'aika yadda suka je suka shigar da karan mu mun yi sallar juma'a karfe tara har yanzu muna nan akan wannan in aqida ce ta kullu a zuciyar mu in fiqhu ne ya zauna akan duwayoyin mu daren dakam ko misqala zarratin ba mu ganin kuskure akan sallar juma'a da hantsi ko da sha ɗaya rana ko karfe ɗaya daidai wa daida ba mu ganin kuskure akan wannan ko misqala zarratin wanda dukke da magana malami ko sarkin gargajiya ko jahili ko ɗan kasuwa ko wane ne muka ce muna jiran shi har yau ba wanda ya ce kula balle mu ce cas muka yanka doki muka ci muna nan kuma muna kan ci wannan sallah ma za mu ci insha Allah halal malak ba mu shakka akan haka suka kai mu ƙara akan wannan i mas'ala jilsatul istiraha muka ce sunna ce mustahabbiya dukkan mas'alolin nan suka tattara suka je suka shigar da ƙara wurin sarkin musulmi idan da an yi mana adalci mu da muka faffaɗi mas'alolin nan sai a bi a tsuntsunto mu a garurukanmu a Zariya ne a Kano ne, a Sokoto ne, a Maiduguri ne, a Bauchi ne, duk sai a tattaro mu, kai ka ce kaza ya tabbata ka ce tukuna? In ya tabbata, eh to me yasa ka ce? A kawai sai aka je aka fito da wasu malamai da aka kama su, suna gidan kurkuku kawai har aka je inda za a yi taron. Kai ba ma wannan ba fa, ba wai su ma malaman ma da ake da allegation against them, ba wai su malaman da ake mukabalanta su ba. Shi shugaban kwamitin baki ɗaya na zauna da shi na yi hira da shi ta awa uku gaba da gaba har gidan shi na je. abin da ya buɗe baki ya ce ce wallahi har aka zo da mota aka ɗauke shi aka je wurin taron bai san ma akan me za a yi taron ba amma sai ga su a jaridar New Nigerian da Weekly Trust da gaskiya ta fi kwabo sai ga su a NTA sai ga su a Network suna ƙarya cewa wai sun zauna da malaman nan wai sun gane malaman ba su da hujja shi kanshi shugaban kwamitin har aka shiga ɗakin taron bai san akan me za a zauna ba balle ya zama yayo nazari su malaman da ake tuhuma ba su san akan me za a zauna ba sai da aka zauna kawai aka ce ana tuhumar ku akan kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza a ba su dama mana su koma gidansu kana ɗaura wata biyar an raba ka da iyalanka an ɗauko ka kuma daga kurkuku baka san me za a yi ba kuma an ce ana tuhumar ka akan kaza an ce muku malaman sunna irin ku ne masu ƙarya masu zalunci su zo su yi magana da ka ku ba su dama mana su je da littattafai su zauna su yi magana kuma inda gaske kuke yi ya kushe hunnan ɗariƙa menene yasa ba ku gabatar da ‘ya'yanku ba su zazzaki waɗanda suka zagi sahabban manzon Allah suka yi musu ƙazafi? Me yasa ba ku gabatar da Yusuf Ali ba wanda ya ce ana iya ganin Allah, ana iya rubuta wa Allah wasiƙa, kuma Allah ya rubuto reply. Me yasa? Saboda su ‘ya'yanku ne? Saboda ƙannanku ne? Saboda suna kambama da awarku? Mu kuma ubanmu Abubakar Gumi ya ƙure ku, ya banmu mun gallabe ku, shi yasa kuke neman ku gallabe mu a fadar sarkin musulmi? Wallahi ta Allah ta fita ku. amma abin da muke ce muku kamar yadda shehi ya ce to muna mukabalantar shehi da ya ce wai malam abubakar gumi inna shani aka huwal abtar wallahi kai ne inna shani aka huwal abtar yanzu wannan tafsirin malam abubakar gumi ne wannan raddul azhan tafsirin malam abubakar gumi ne ina gaya maka shehi mun fi mu dubu ɗari a najeriya da za mu iya karanta shi mu sarrafa shi kamar yadda malam ke karantawa ashe malam bai zama inna shani aka huwal abtar ba amma kai ne inna shani aka huwal abtar kai ne in na sha ne aka huwal abtar wai shehi saboda ƙarya wai sai ce wai suna da yara wai yan shekara bakwai da suka haddace qur'ani mu za ku yocin ku mu za ku yocin ku gumama ƙarya ne a zo ai musabaka da kai da kake cewa kana tamsiri da ka ba haddar yini ɗaya bace za a yi tafsirin ayoyi uku sai a je a haddasa a zo ana ta cikewa da tatsuniya da ƙarerai wai a ce ana tafsiri da ka tafsirin alqur'ani wasa ne kuma tafsirin alqur'ani da ka bai fi sauki ba idan tafsirin alqur'ani ba sai ka makale aya ɗaya sai ka awa uku kana surutu amma in ba inda gaske ne shehi ka tasa tafsirin ibnu jarir ne tabari a gabanka ko ka tasa tafsirin ainihin safutu tafasir a gabanka ko ka tasa tafsirin bagayu a gabanka ko ka tasa tafsirin sa'alabi a gabanka ko fakhar dinin razi ko abu hayyan al-andalusi kayi tafsiri da su da gaske ya kamata shehi ya amsa mana waɗannan tambayoyi da muke mishi da muƙabalanta abubakar gumi ya fi ƙarfinka mu ne daidai da kai in dai a karatu ne wallahi gumi ya fi ƙarfinka mu ne kwarkwasar da za mu makale a cinyoyinka ka rasa yadda za ka ɓamɓare mu Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'a a je a yi ta koyan tauhidi a yi ta karantar da mutane tauhidi a yaɗa aƙida kowa ya yi imani da Allah maroƙi ne aka je ɗaurin aure aka ce a yi addu'a Allah ya kawo ilimi ya ce a'a ɗan Allah ya kawo ilimi yanzu an san Allah ba irin da ba maroki ba malami ba ya ce a da muna yara in aka tambaye mu waye halice ka sai mu ce iyayenmu ya ce saboda ba tauhidi ya ce yanzu ku duk inda ka ga yaro ka ce waye halice ka sai ya ce Allah ya ce an samu tauhidi ya ce ku ce Allah ka kuɗi kuɗi ne babu maroki a gidan ɗaurin aure faɗa haka duk ba albarka wannan gwagwarmaya ce da su gumin suka yi ba ku kuma kuna can kuna cin matan mutane da sunan kuna cire musu gashin munkiri duk ba abin da kuke ta yi ba kenan dan uwanku ya tona asirinku dan uwanku ya tona asirinku malam kumasi haka ya shehin nan ya shehuntaka ɗariƙa daga ƙarshe zo ya tuba dare ɗaya rinka kewaye gana malamin su dr ahmad ne asalin shi mutumin ƙasar katsina ne ya tashi ya koma kuma sai ta gana a nan ya zauna ba irin abin da ba su ba zinace zinace luwaɗi fasikanci duk wani iskancin duniya su sha ƙwaya su buga kansu su yi ta iskanci sai su ce duk sun shiga hadara rabbaniya ne wai sun shiga gaban Allah ne dan haka in kana gaban Allah ka riga ka narke a cikin gaban Allah komai ma sai ka iya yi duk abin da suka rinka kenan shi ya faɗa da kanshi ya zo ya rubuta littafin shi risalatu da'i ila sunna azzajiru anil bid'a yace ga sakon wanda ke kira zuwa ga sunna ke kwaba zuwa ga game da ainihin bin bid'a sannan ga babban ɗalibin kaulaha a nan jami'ar Ahmad jami'ar Bayero ta Kano malam mai gari ya rubuta littafi a Sheikh Inyas As-Sangali naira goma muke siyan littafin wajen shekara goma sha biyar da aka rubuta shi ya zo ya sake rubuta a tuhfatu sunniya bi tawdihi tariqati tijjaniyya duk ya fallasa shaidanar da suke shi a gidan kaulaha ya girma menene kuma bai sani ba wala yunabbi'uka mislu khabirin to duk sun gama wannan tsiyar da iskancin wai kuma yanzu ne wai za su zo su ce wai su ne ahlul qur'ani wal qur'anu minkum bari'un me kuka sani game da qur'ani ƙaryar kawai a ɗaga ɗan yaro ƙarami yau a ce ya haddace alƙur'ani a zauna mana a zo dandalin murtala square na kaduna ko kuma a zo nan filin sukuwa na zaria ko a share filin idi na kofan mata na kano a zo a yi muƙabalar gasar karatun alƙur'ani wanda ya kauce a harafi ɗaya tsakanin mu da ku allah ya watsa haddashi amma ya za a rinka ƙarya jama'a wai a ce wai cikin mu ba ɗan shekara saba'in da ya haddace ƙur'ani wai su kuma suna da ɗan shekara bakwai da ya haddace alƙur'ani mu za a yi wa ƙarya ba irin cikin nasu ne aka ja ka shiryo damfara ba da wannan yaro ɗan Tanzania aka tafi Islamic Center da ke Washington a nan ne aka tona asirin shi ba da daɗa ba kamar wata biyar da suka wuce aka hira da shi shugaban Islamic Center din ya ce yaran mu ne suka ƙure yaran aka zo da wani yaro ɗan matin biri ɗan kwajaja haka sai an hau da shi kan duro wai gashi nan wai an haife shi ya haddace Qur'ani ku kaddara an haife shi da Qur'ani aka zai ba mu sha'awa ba zai ba mu sha'awa ba wacce irin aya ce Qur'ani bai ba mu labari ba ba ga Annabi Isa ba to me kuma har kiyama ta tashi in dai kai mumini ne ka san qur'ani ba abin da zai sake burge ka domin duk wata burgiya tana cikin alqur'ani amma ka zo da dan yaro dan karami ana yawo ana 419 wai gashi nan wai ya haddace alqur'ani izo 60 yayi kaza yayi kaza shi yasa da yake an san muna da mahaddata ta Maiduguri me yasa ba a biyo ta gabas ba ta Maiduguri sai aka taho ta yamma aka je aka tara gasu nan alaja alaja jahilai ba su san komai ba sai a zo a daga shi to gashi nan zai karatun qur'ani sai kaga kowa zauna lankwashe kafa kamar za a ci abincin gidan suna sai gaji almautu ya ti bagtatan wal kabru sundo kulamali Allahu akbar shikenan fa wai sadaka Allahu azim dan Allah wannan yayi kama da alqur'ani min karibin aw min ba'idin to irin su ne fa yan shekara bakwai da suka haddace alqur'ani nan ya je da yaro wurin gasa karatun alqur'ani dan karami wai ya haddace alqur'ani da aka kira yaron aka bincike shi kai da gaske ka haddace alqur'ani sai ya ce a shi suratul waqi'a ya haddace to jama'a dan menene za a yi ƙarya dan ciko kawai dan ciko kawai sai kaga an je an samu wani yaro an kinkima mishi naɗi kamar zai kai wanki wai gashi na shi ma dan gidan wai shi ma sayyidi ne wai tamsiri yake wai sayyidi ne tamsiri yake kawai ku an maida ku shanu ana tatsaku ba ku da hankali kuma inda gaske ne su ƴaƴansu malamai ne su malamai ne yaya aka yi ba su karantar da ƴaƴanku sai su nuna ƴaƴanku falalar ɗariƙa da kaɗa mandiri duk inda ka ga wani yaro ya zage yana kada mandiri uban shi fa ba malami bane ka je Kano ka gani ka je gidan ka je gidan Kadiriya a Kano ka gani duk wani kwararre da ya zarta a wajen dukan mandiri wallahi uban shi jahili ne ka je Kano ka gani ka je gidan Kadiriya ka gani duk inda ka ga wani yaro ya zage yana karatu to dan gidan sayyidi ne dan gidan shehi ne amma ƴaƴanku na jahilai sai a ce to shikenan dariƙa na da falala sai kaga kawai yaro a kofar gidan sarkin Kano wai yayi zikiri yayi zikiri ya faɗi ya narke yayi warwas haka kamar wani dan kwaya wai sai ka ji Allah wai kawai ya narke a cikin zikirin Allah ne amma ina ƴaƴan sayyidin fa babu da la'asar da la'asar ana cikin tafsiri a wata shekara ba da daɗe wannan ba fa kawai sai babban shehi ya fito da gurasa a hannu da gurasa a hannu yana ci duk sai jama'a masu sauraron karatu tafsiri ne ko a shifa ake sai suka waigo hankalinsu ya tashi da la'asar kuma karfe hudu ko karfe biyar kuma shehi ba a sha ruwa ba shi yana cin abinci shi ne karatun da ya ga anya wannan tire da fa ba za ta sayi ba yau sai ya sauri ya tsaye da karatun ya ce kafa ku ga shehi yana cin abinci yanzu shi daga madina yake sai ka ce Allah ka ji kawai uban shi gandai ne ka ji kawai zai zalunci zama uban shi gandai ne kawai baya azumi kawai ya fito yana cin gurasa a cikin jama'a amma wai ana son a nuna wai shi har ya je madina ne ya sha ruwa dan haka daga can yake shi daga daki kuma ya fito fa to duk irin waɗannan abubuwan ne fa ake yi fa jama'a dan haka ba za su yadda a karantar da tauhidi ba mutanen nan kuma ku mutanen gidan rediyo ku saka karatunmu ko ku saka karatunmu wallahi dai muna nan muna raraka ta bayan ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa ko ta ina su kuma ku yi ta saka su a gidan rediyo ba dai iya ga gidan rediyo ba magana za ta ƙare ne ai ƙarya za ta ƙare ne fure take ba ta ‘ya'ya tafsirin gumi ɗin nan da kuke zagi gashi shi ake karantawa kai kuma da kake ba in na sha ne aka huwal abtar ba mai ka rubuta ko a jarida ba mu taɓa ganin jawabin ka ba ko a jarida ba mu taɓa ganin jawabin ka ba balle a ce in ka mutu za a rinka biyawa ana tunawa ƙala shehi amma yanzu nan ko tsiya ko arziki gashi kullum muka zo sai mun ce ƙala shehul allama المفسر النحرير القاضي الشرعي ابو بكر محمود غومي ko kana so ko baka so sai an faɗa sai an karanta sai an sa a kasar sai an yi ko ina an yada ashe laisa shani ahu huwa al-abdar inna ma anta al-abdar eh Allah ya taimake mu saboda haka Allah madaukakin sarki dai yace lallai ne ainihin wato a yaƙi kafirai din nan a tabbatar da cewa sai an kau da shirka sai an kau da fitina wa yakunu dinu kulluhu lillah addini kadai ya zama na Allah ne wahdahu wa la yu'badu ghayruhu yazan Allah kadai ake bauta ba a bauta wani shi fa in tahaw anil kufri in kafirai suka tuba suka bar kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basirun lalle Allah yana ganin duk abubuwan da suke aikatawa fa yujazihim bihi kuma Allah zai musu sakamako da shi Allah ya ce wa in tawallaw نعم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله يتي وإن تولوا عن الإيمان إنكو كافرين سكا بعد بايا سكا إيماني دمنزو محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا كسني يقوموا من أن الله مولاكم الله شيني مجبنتين الأمرنكو أي ناصركم الله شيني متيمكنكو wa mutawalli umurikum kuma Allah shine ke jibintar al'amarinku ni'mal maula madalla da Allah da ya zama shine mai gidan muminai huwa wa ni'man nasiru kuma madalla da Allah da ya zama shine mataimakin muminai huwa ai annasiru lakum madalla da Allah ya zama shine mai gidanku shine mai taimakon ku al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga sahabi abdullahi dan zubair sahabi abdullahi dan zubair a lokacin da ya zo rasuwa ana kashe gari za su fita filin daga sai ya kira ɗan shi ya ce da shi ina jin cewa gobe ina daga waɗanda za su mutu a wurin yaƙi amma ana bi na bashi ya yi yawa a kaina gashi ban samu na biya ba ka yi ƙoƙari ka biya mini bashin nan ɗan ya ce to baba ya ce amma in ka gagara biyan bashin ka nemi mai gidana ya maka ciko ka biya ya ce haka na kwanta ina ta tunanin waye mai gidan babana waye mai gidan babana yadda in bashi ya kakare mini zan je in roƙe shi ya cika mini ya ce gari ya waye aka fara yaƙi aka kashe mahaifina bayan kwana biyu ƙannena da sauran dangi suka taso ai sai a raba dukiya sai a raba gado nace ku saurara baba ya mutu ya bar ɗimbin bashi a kaina ana bin shi dubu kaza kaza kaza kaza kaza waɗannan yan gonaki da kuke gani ba su isa a ainihin biya bashi su rage a raba muku gado ba don haka ku bari mu yi ƙoƙarin yadda za a je a ainihin biya bashi sai suka koma gari ai babba yaya babba ya danna dukiyar marayu aka ta zagin shi sai ya toshe kunnen shi dama bahaushe ya ce babba juji ne ina ma'anar babba juji ne ka taba ganin bola an ɗauko sabuwar shinkafa da miya an kai mata baki ake kaiwa amma an tarbe fa sai a kai bola haka duk sanda aka ce kai ne babba duk inda alheri yake ba za a faɗi a kanka ba amma an sharri ne sai a faɗi a kanka to babban kenan shi yasa bahaushe ya yi hikima da ya ce babba juji ne ribabban abinci a kai mata kyakkyawa a kai baka bakar magana a gaya maka amma kyakkyawa fa sai a kauda ita daga gare ka suka yi ta zagin shi ya toshe kunnen shi da yake mutane ne masu tsoron Allah masu son taimakawa ƴan uwansu da rufa musu asiri nan da nan sai abokan uban suka taso suka ce to waɗannan gonaki abin da muke so a kasafta su kashi kaza ni zan sai kashi ɗaya daga ciki dubu kaza sai suka sai gonakin da daraja ba su yi wa gonakin kayan marigayi ba su ce ai tunda kayan marigayi kayan banza a sai suka siye su da daraja nan da nan sai aka samu kuɗin da aka bibiya ba su suka shi ɗan ya ƙiya ainihin raba gadon ya ce sai an zo aikin hajji aka zo aikin hajji ya je ya tsaya a ƙofar ka'aba ya ce ya ku jama'ar musulmi wanda duk ya san yana bin ubana da ya rasu bashi mu haɗu da shi a wuri kaza aka yi shela a dandalin aikin hajji ba wanda ya zo shekara ta sake kewayowa aka je aikin hajji ya sake irin wannan shela to sa'an nan fa sai ya koma ya raba wa 'yan uwan gado to a lokacin sai ya ce duk sanda ya shiga kunci game da bashin sai ce ya mai gidan zubairu ka taimaki ainihin zubairu ya mai gidan zubairu ka taimaki zubairu ya ce kawai shi kenan sai in ga kuɗi suna ta dannowa ko ta ina kuɗi suna ta dannowa sai ya gane ashe mai gidan nan na baban shi da ya ce ashe Allah yake nufi to ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da Allah ya zan shine mai gidanmu lana maula wala maula lakum ayyuhal kuffar mu muna da mai gida ku kuwa ba ku da mai gida ya ku kafirai wato asalin matsala akan ainihin az-zubair ibn al-awam ta faru shi ainihin wanda abin ya same shi shine abdullahi shine ya kokarin biyan bashi Allah ya taimake mu malam yace walamma sabata yayin da ya tabbata annal anfala lillahi wa lirasulihi cewa dukiyar ganima ta Allah ce kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lima taqaddama min al adillati al mazkura saboda dalilan da suka gabata ai mun ji dalilai da suka gabata a alahu a saman wannan magana ko cewa ganima dai lillahi wa lirasulihi ko sai yace bada ayubayyinu kaifa yaqsimu hadha al mala sai Allah maɗaukakin sarki bada a yi bayyinu kaifa yi kusa muhazal malu sai Allah ya fara bayyana yadda za a raba ita dukiyar ganima tunda ta tabbata cewa mulkin Allah ce to ya za a raba ta to sai Allah ya ce ga yadda za a raba ta wa yuwazza'ul ghanaim da kuma yadda za a kakkasafta ita ganima din ba'da an ruddat mulkiyatuha lillahi wa lirrasuli bayan an dawo da mallakar ganimar zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi awwali sura a cikin farkon wannan sura ta al-anfal فقال الله من أوكاكين سركيتي وألموا نعم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله يجي واعلموا أنما غنمتم ya ku musulmi ku sani da cewa ribar da kuka samo a wajen yaƙi dukiyar ganima akhadtum min al-kuffari qaharan dukiyar da kuka kwata daga hannun kafirai da ƙarfin Allah min shay'in kowane irin abu ne domin abubuwan ganima sun kasu kashi uku ko dai a kamo su kafiran da kansu ko a kamo dukiyarsu abin da yake da alaka da kuɗi ko sutura ko dabbobi ko makamantansu dukiya ko kuma ainihin a kwaci ƙasa gonaki da gidaje da garuruka da makamantansu to waɗannan abubuwan ko waɗanne iri ne kuka samo fa anna lillahi khumsahu ku sani da cewa Allah madaukakin sarki shike da ɗaya bisa biyar ya amuru fihi bima sha'a Allah shi zai umarni da wannan ɗaya bisa biyar yadda ya so walin rasuli haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ake nufi shine ɗaya bisa biyar na daga ribar yaƙi da aka samu to wannan abu za a bada shi ainihin ga Allah madaukakin sarki to sai a danka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kuma manzon Allah zai raba tsakanin shi kan shi sannan walizil qurba da kuma dangin shi na kusa qarabatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wato dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama min bani hashimin wa banil mutallibi da ainihin daga cikin daga cikin kabilar banu hashim dangin uwa da kuma kabila ainihin banu abdul mutallibi dangin uba na annabi sallallahu alaihi wa sallama amma musulmin cikin su musulmi daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ainihin kasabta musu واليتامى da kuma ainihin marayu atfalil muslimin allazina halaka aba'uhum wa hum fuqara ƴaƴan musulmi waɗanda iyayensu suka rasu a halin iyayen sun rasu sun bar ƴaƴan cikin fatara da talauci to za a ɗiba daga cikin dukiyar ganima a basu wal masakin haka nan miskinai da wil haja masu bukata min al muslimina daga cikin musulmi ba a ɗiban dukiyar ganima a baiwa kafirai kuma wabni sabili haka nan mutumin da yake tafiya guziri ya yanke mishi almunqati fi safarihi wanda yake guziri ainihin ya yanke mishi a halin tafiya minal musulmi na daga cikin musulmi banda daga cikin kafirai ba a sarrafa ganimar gani dukiyar ganima ta koma ga hannun kafirai tunda daga hannunsa ta taho ai malam yake fassara mana wannan magana sai yace yadda yadda ma'anar ayat take shine yastahiquhu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wal asnaful arba'a alama kana yaqsimuhu min anna likulli khamsin al khumus akan yadda annabi ya saba ainihin kasabtawa akan cewa kowane ɗaya daga cikin kaso biyar ɗin nan to za a bashi ɗaya bisa biyar na daga cikin ɗaya bisa biyar ɗin dukiyar ganima to wannan dama dandalin malam Abubakar gumi ne domin mas'ala ce ta fiqhu abin da ayar take cewa shine in aka samo ganima misali zan mana dan ka fahimta a ce an samo masara buhu biyar to sai a kasafta ta biyar kaga buhu ɗaya ɗaya kenan to buhu hudu a ture su gefe guda za a zo a yi magana su buhu ɗaya ɗin nan shine humus shine ɗaya bisa biyar to sai Allah ya ce nashi ne amma ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya kasafta wannan ganima tsakanin shi kanshi kashi na farko kenan da kuma dangin shi da marayu da miskinai da matafiya kashi nawa kenan kashi biyar kun ga ɗaya bisa biyar ɗin kuma za a sake kasafta shi zuwa ga ɗaya zuwa biyar a baiwa annabi kashi ɗaya a baiwa dangin shi kashi ɗaya a baiwa matafiya a baiwa marayu haka kuma sai waɗanda ainihin suke miskinai to kashi hudu kuma da suka rage fa to shine za mu zo mu ji yadda za a sarrafa su amma sai malam ya ce wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sara sahmuhu ila ma ra'al imamu fihi bayan da annabi ya rasu fa to sai kuma rabon annabi zai koma zuwa ga hannun limamin musulmi wannan liman da ake nufi ba liman mai naɗi da carbi na sallar biyar ko sallar juma'a ko idi ba ana nufin limamin musulmi wa al khilafatu takwiniya amirul mu'minina sarkin mumine na musulmi al'ummar musulmi kuraya wannan lakabi a rinka ainihin duban shugaba na musulunci a kira shi amirul mu'minina to matsalar da take faruwa son zuciya ne da ya shigo ko waɗanda musulmi sai su ware su ce wannan shine shugabansu amma abin da ake cewa lallai musulmi su haɗu akan gaskiya to sannan sai su fitar da shugaba guda ɗaya wannan shugaba in ya ce eh to eh in ya ce a'a a'a kowa ya san a lokacin mulkin indiri gandhi a ƙasar indiya musulmi na ƙasar indiya sun haɗe kansu kakaf suna da amirul mu'mini na guda ɗaya da umarnin shi ake yi da hanin shi ake hannuwa a lokacin da ya zan indiri gandhi a matsayinta na bama gujiya ta danne wa musulmi wasu haƙoƙinsu ana kashe gari za a sake saka ƙuri'a ta koma kan mulki ko ta faɗi amirul muminin na kasar indiya ya fito ya jawabi ya ce gobe kada wanda ya fita saka ƙuri'a iya jawabin da yake nan kawai sai aka kulla gidan rediyo ai nan da nan indirgan da ta aika lallai lallai akramaka Allahu ka zo fa akwai mitin lallai a cikin gaggawa malam menai kuma za a ce kada a saka ƙuri'a wanda kuma za a saka ƙuri'a ni za a sakawa yace haƙƙin mu kaza kin danne haƙƙin mu kaza kin danne take duk a rubuta ta sa hannu da daddare din nan tace ta saki ta saki waɗannan haƙƙin aka dawo aka sake buɗe gidan rediyo aka zo aka yi jawabi to gobe a fita a saka ƙuri'a me yasa saboda suna da amirul mumini ne yanzu a Najeriya akwai irin wannan babu shi wancan zindikin ma sai yace in aka tsaye da musulmi kirista za su saka sun da su ne yan uwansu masu carbi a hannu fabroma na da carbi su ma suna da carbi haka ya faɗi shi wancan zindikin da muke magana da su yace in aka aje ga musulmi nan ga kirista nan tunda kirista ya yarda mu musulmi ne kaji wai su shaida shaida musuluncin su ta hannun kiristoci yan mushan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kiristoci ne za su ba da shaida ku musulmi ne oh wallahi kun bata wai tunda kiristoci sun yarda su musulmi ne to kiristoci za su jefa ƙuri'a tunda dangin su ne suna tarbi su ma suna tarbi duk kirista za gan shi da tarbi madadin lada ne shi sai sa cross su kuma sai su ce ladan to tunda na ina cewa wai an raba kan musulmi an raba kan musulmi wane ne ya raba kan musulmin ba su ba waye ya raba kan musulmi ya basu baya karantar da su addini aka zo za a karantar da su kuma yace za a karantar da su yahudanci shi menene musuluncin da yake karanta a mutane yanzu saboda rudani ya je ya ɗauko rudaddan littafi irin shi ya saka littafin tajil jami'ul usul littafin tajil jami'ul usul sai an samu ƙwararren malamin hadisi zai iya karantar da su ƙwararre gogagge wanda ya sha ilimin hadisi yadda in yi numfashi ma ba mamaki hadisi ya fita shi ya kamata ya karantar da taj amma kawai kai jikakke da kai ka ce zaka karanta taj a sheikh ali nasif wanda ya littafin tajil jami'ul usul ba malamin hadisi ba ne yan takife ne kawai cikin yan takifan ƙasar Masar ya je ɗauka cewa matsalar kwafi ce ai ya je sai ce babin kaza sai kwafo babin kaza sai kwafo ya zo ya fara kawo rudani akan takhriji hadisin da yake Aisha ce ta ruwaito shi sai ce daga Aliyu Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah suka ruwaito shi sai ce wannan hadisi Ahmad ya ruwaito shi isnadin shi da'ifi ne sai ce sanaduhu la ba asalau wannan akallan bala'in da ke cikin littafin At-Tajul Jami'ul Usul al-Khamsa kenan to ina aka samu wani cikin 'yan ɗariƙa a Najeriya cikin ahalin sunna ma wallahi sai an tsaye da malami dubu da wahala a samu mutum biyar masu iya karantar da taj balle cikin 'yan ɗariƙa waɗanda yake su dama siyuɗi gaba ɗaya ya fassara su fa ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yadda'u ka je ka karanta alfiya siyuɗi ya gama da 'yan ɗariƙa fa ya ce duk makaryatan duniya gaba ɗaya to mafi sharri daga cikin makaryata sai ce sufiya ya ce 'yan ɗariƙa ya ce domin su muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u wai su in suka yi wa annabi ƙarya ma sai su ce ai su sun yi ƙarya ne dan su ƙara wa annabi daraja dan su ƙara annabi martaba dan haka su lada ma za su samu yace to kaga waɗannan sun fi kowa sharri domin makaryaci da ke jiran a sa mai zunubi kuma yace shi yana jiran a biya shi ladan ƙarya ne yace to kaga waɗannan sun fi sharri da mai sharhi ya zo Ahmad Shakir ya ce saboda sufaye shiga suke kamar mutanen kirki sai ka ga mutum ɗaya ya sanya riga bakwai ya kawo makawo ya yasa ya kawo tabarau ya sa ya kawo tarbi ya rike ya kawo wani gwaggwaro ya kafa ya kawo wani tumakasa diya sai ka ɗauka mutumin arziki ne to duk wata ƙarya tana gindin shi kuma in ka dube shi bai kama da makaryata ba sai ya ta yaɗa ƙarya da haka ka je ka karanta sharhin alfiya na malam Ahmad Shakir kaga irin bayanan da yi ya jama'ar musulmi in muna son haɗin kan musulmin Najeriya wallahi sai dai a daina zungurin sunna in ba haka ba in dai ana zungurin sunna kuma za a ce wai a zo a haɗa kai to mu kan bamu ga irin haɗin kan da za a yi ba sai dai ku haɗa kai a tukwane ɗuwayoyin ku na waje amma babu shakka haɗuwar kan musulmi ba za ta taɓa yiwuwa ba wallahi azimi sai an dawo aiki da alƙur'ani da hadisi zalla kuma kowa ya cire son zuciya kuma duk littafin da ka san ba za ka iya karanta ba ka sa ka zo kana ƙarya wai ka san hadisi a ina ka san hadisi yaushe ka koyi hadisi hadisin da baka iya karanta shi daidai balle ka fassara shi daidai sai kuri sai barazana hadisi profession ɗinka ne kai kanka kayi shaida cewa ɗariƙa ce profession ɗinka ɗariƙa ka ƙware me kai ka ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam karatun hadisi daga cikin jeren giyar karatuttukan musulunci kamar masu karatun medicine ne ko pharmacy a cikin sciences kamar masu karatun law ne ko account a cikin ainihin abin nan social sciences ko kuma waɗanda suke karatun darussa waɗanda suke da wahala a cikin darussan art da sauransu karatun hadisi karamin aiki ne je ka jami'ar islamiyya kaga yan najeriya nawa ne ke hadisi ba duk sharrin waɗannan irin batattun sufayen bane da suka dandake gwalaken mutane suka hana su karatu suka zalunci al'ummar musulunci suka ta nuna wa iyayenmu ƙarya sai a je a zaunar da malami a tsakiyar ƙauye a aje mai turmi yana ta ƙarya ana kuma kawo buhun masara da buhun wake da shinkafa ana tattara mishi yana ci duk haramun yake ci ba sa karantar da mutane addini kuma in wani ya zo ya ce zai karantar kuma lokacin bala'in su zai tashi ku duba irin bala'in da suka rinka mala bakar mahmudu gumi in ba dan mai karfin imani bane da karfin kwakwalwa wallahi sai dattijan nan ya haukace akwai sanda suka yaudare shi suka kira shi mitin suka ce mitin ne za a yi haɗin kan musulmi yana zuwa mitin din ya zauna suka fara sirfa mishi zagi ya jingum ya rabu da su sai da suka gama ya ce ni dai na san addini na Allah ne in Allah ya nufi zai daga addinin shi sai ya daga shi kuma ni in bata addinin Allah nake sai Allah ya magani na iya abin da zaka ce kenan yace iya jawabin shi kenan ba gashi Allah ya kunyata su ba tun suna magana ba sa rawar baki har sun zo suna magana fatar bakin su ta gaji da ƙarya amma su zuciyarsu bata gaji ba Allah ya kiyaye to shine dai ainihin malam yake nuna cewa ga yadda za a kasafta wannan kashi biyar wa inda abi hanifa amma a wurin al'imamu abu hanifa abu hanifa ya ce saƙaƙa sahamuhu tun da manzan Allah ya rasu to ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan haka abu hanifa ya faɗi amma ingantacciyar magana ita ce maganar da malikiya take akai wadda malam ya fara gabatarwa in aka je jihadi aka dawo wane ne shugaban musulmi wannan shugaba na musulmi sai ya ɗauka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sarrafa shi duk yadda ya ga ya dace in ya ga ya dace a je a gina wata makaranta ta hadda alkur'ani ko wata makaranta da za a je a rinka karantar da 'ya'yan musulmi aikin nas ko wata makaranta da za a je ana karantar da aikin ainihin likitanci ko wata makaranta da za a rinka koyar da ilimi akan dabbobi ko harkar noma ko ya ga dacewar a ɗibi wannan dukiyar a ƙara ta a cikin sauran kasancen da aikace na marayu da talakawa da waɗancan da aka ce dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda duk limamin musulmi ya sarrafa dukiyar musulunci to ana da cikakken amincewa akan shi game da haka da nan ne zan yi wa mutane nasiha in kuka ce shugabanci na musulunci shugabancin musulunci ba shugabanci ne irin na siyasa SDP ko PRP ba yau kawai shugaba ya bata muku rai ku ce kun cire shi kafin a cire shugaban da aka nada shi da sunan musulunci shehu ya ce sai in yayi ridda ya zama kafiri karara ba da tawili ba na biyu sai in an ga cewa ya samu tabuwa hankali ko kuma motsuwa kamar yadda wani tsohon shugaban wata kungiya ya taba samun motsuwa aljanu suka shige shi ya rinka rubas akan duk magana da ya faɗi sallama ya ce gaba ɗaya ma babu sallama sai kwaya ɗaya komai ya birkice gaba ɗaya aljanu ne suka shige shi to kaga irin wannan sai a ce to ja baya nan je wa'azin kasa baki ɗaya da an samu sadaka sai a bashi ya ce fani amma ya sauka daga shugabanci dan me ya samu tabuwa a cikin kwakwalwar shi to in ba irin waɗannan ba shehu a cikin littafin shi bayan wujubil hijira yake ba a kwaba shugaban musulunci amma yadda mutane suka ɗauki shugabancin musulunci sun ɗauka iri ɗaya ne da shugabancin siyasa da zaran shugaba yayi kaza kawai sai a ce an cire ka ko an dakatar da kai ko kuma ka ci kuɗi duk waɗancan ruɗanin da suka faru fa wai naira dubu talatin ce ta me ce naira dubu talatin tun a lokacin nan suka je kiristoci suka yi taro a former gongola state suka ce su ca suke waɗannan mutane naira dubu talatin mecece a wurinsu dubu ɗari uku ma mecece ashe akan dubu talatin suna rikici sun cire shugabansu ashe mu da muke ganin su ne suke kare alfarman musulmi ashe ma duk abin ta gina bata shiga ba tun daga lokacin suka fara yakan musulmi a ƙasar nan saboda haka jama'a in aka ce yau muna da shugaba ku natsu da kyau ku fahimci wannan ko a anguwarku ne kuka ce wane shine amirinku ko a garinku ko a ƙasar kuka ce wane ne shugabanku za ku yi mishi cikakkiyar biyayya ne sai abin da ya saba nassin qur'ani ko sunna karara in ya saba ba ta waye za a yi mai ba zuwa za a same shi algafata malam mun ga kayi kaza ko menene dalili da ku da shi a samu masu hankali mun ga kayi kaza menene yaya akai ba mu gane ba kaza kaza kaza kaza kaza in yace a saboda kaza saboda kaza saboda kaza shikenan a'a amma kun naɗa shi ya zama shine amirin ku an je an siyo wasu sabuwar mota an ce za a rinka hidimar da'awa da ita ran nan sai aka ga ana wani sha'ani a gidan shi an kwashi mata za a kai su wani guri sai kawai sai a je a kwace kin mota a je a cire lamba a cire taya a ce an kore shi ba dan haka harkar musulmi take lalacewa ba ba ma yin abubuwa da natsuwa da sai a je a same shi ran kai dade shugaba ko ala gafata malam ko akar makallahu muna ganin harkokin addini ake da motar nan kuma mun ga wasu mata na ta wucewa muka ce ko ma baka sani bane sai ce a ai kun ji kun ji kaza kaza kaza kaza to in ya kama a nasiha sai a ce muna ganin saboda kaza da kaza da kaza da ai ta ka tsantsan akan kaza da zai ci haka ake yin gyara fa in aka dubi wannan abin ya kace a kai sai a dubi wannan abin ya kai ya kasartar da shi a'a to a bi a hankali har Allah ya tunkuɗe mana wannan musibar amma sai a ce daga ran nan an rabu kungiya ta kasu a kafa sabon shugaba waccan ma sai ta sace bindiga ta rabu a kafa sabon shugaba shikenan sai zama kungiyar sai ku ji wannan kira'ar su daban wannan kira'ar su daban in za su yi sanarwa a rediyo Allah ya kiyaye shi yasa sai an rinka yin hakuri jama'a sai an rinka yin hakuri Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine dai sai babban malami Abubakar Mahamudu Gumi ya ce wa sahamu zawil qurba bi wafatihi abu hanifa ya ce rabon annabi ya faɗi haka rabon dangin annabi ya faɗi saboda rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam thumma al-akhmasul arba'atul baqiyatu lil ghanimina malam yace sauran kaso hudu kuma da ya rage fa a ba mun buga misali da buhun masara ba to kamar buhun masaran nan guda hudu da ya rage shi kuma na waɗanda suka cancanta su ci ganima su wane ne ke cin ganima a shar'ance su ne namiji balagagge mai hankali ɗa sharaɗin cin ganima kenan ma'anar wannan ko da mace ta je jihadi kamar yadda ummu atiya ta ce muna zuwa jihadi amma muna aikin nafis ne a wurin jihadin wani bai da lafiya mu mishi maganin gyambo mu sa shi kaza mu sa kaza mu yi girki mu yi hidimomi ga masu jihadi to suka ce in an dawo ba a bamu ganima sai dai ana san mana ma'ana ba mu cikin kaso to ku kiyaye namiji ake ba ganima ba a ba mace ko ta je jihadi balagagge ake ba ganima ba a ba yaro ko ya je jihadi ɗa ake ba ganima ba a ba bawa ko ya je jihadi sannan mai hankali ake ba mahaukaci ko ya je jihadi ba a ba shi ganima waɗannan su ne sharuɗa guda hudu na cin ganima to sai malam yake cewa sauran kaso hudun nan kuma sai a raba shi ga ainihin waɗanda suka cancanta su ci ganima sannan shari'ar musulunci tana kula da wasu abubuwa wana da kokara ije wana kwa da bindiga ije wana da ya je da kokara dan Allah wani expenses ne a jikin kokara me ya kashe me ya dura mata ba abin da ya dura mata to don haka in aka tashi sai a bashi naira goma misali mai bindiga sai a bashi naira ashirin saboda ya sai harsashi don a rage mishi haka wanda ya je da doki sai a bashi kaso biyu yadda mai tafiya da kafa zai ci kaso ɗaya ta iya ka ce to ai mai tafiya da kafa ya fi shan wahala a'a wannan doki da ya sha da yawa ya ci da yawa kafin a taho ai ya kamata a ragewa me a rage mishi nauyi baka ji mawaki da yake mazage zage waka ba me yace ruwa da yawa aka baiwa doki in ya kaɗan fa sai dai mai dokin to ashe wannan wahalar da kai kai kiwon dokin ka har ka tafi jihadi da shi in aka je aka rarraba wa sauran masu tafiya da kafa dubu goma goma to kai kuma sai a baka dubu ashirin saboda kai da dokin ka dan dokin ma ya fi ka ci jama'a mun gane ai shine ma'anar waka ruwa da yawa aka baiwa doki in ya kaɗan fa sai dai mai dokin doki yanzu sai ya sha rabin duro kai fa in ka sha kofi uku ya ishe ka yawwa to saboda haka malam ya ci gaba da cewa Allah ya ce, In kuntum amantum billahi, ya ku muminai masu jihadi, ya ku musulmi da kuka je jihadi kuka samo ganima, in dai har kun yi imani da Allah fa'alamu zalika kusan haka ashe wannan yana nuna sanin hukunce hukuncen jihadi da sanin hukunce hukuncen ganima ba lallai bane ga kowane ɗaiɗai daga cikin musulmi sai ga wanda jihadi ya hau kanshi kamar sanin aikin hajji ne ba lallai ne kowa ya san hukunce hukuncen aikin hajji ɗaya bayan ɗaya ba sai in zaka tafi aikin hajji in ba haka ba ma ka sani kafin ka samu kuɗin aikin hajjin ka manta haka zakka sanin hukunce hukuncen zakka dalla dalla sai in ta hau kanka ashe farillai ko rukunai na musulunci suna nan a rukunansu amma sanin su ɗaya bayan ɗaya da rike hukunce hukuncen wannan wajibi ne akan mutumin da wannan farillar ta hau kanshi yanzu sallah farilla ce akan musulmi yaro musulmi ne amma sanin hukunce hukuncen sallah akan shi yana yaro farilla ne tunda bata hau kanshi ba bai balaga ba a sai in ya balaga to haka yayin da ya zama baka daga cikin sojojin da za su tafi jihadi to sanin hukunce hukuncen jihadi da matsalolin ganima waɗannan ainihin ba su hau kanka akan wajabci ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce matuƙar kun yi imani da Allah ku san waɗannan hukunce hukunce akan ilimi ku yi aiki da su sannan kuma Allah ya ce wa ma anzalna ala abidina matuƙar kun yarda da abin da muka saukar wa bawa mu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min al mala'ikati wal ayati in dai har kun yarda da mala'ikun nan da muka saukarwa da annabi su da ayoyi da muka nuna muku a ranar badar yawmal furqani ranar rabe ƙarya da gaskiya ai yawma badrin wato ranar badar yaƙin badar jama'a shine yaƙi mafi girma da daraja a musulunci ba dan komai ba saboda kafirai sun yi mummunan shiri akan musulmi irin yadda 'yan northern alliance suka haɗa kai da america da rasha da ingila akan a yaƙi gwamnatin musuluncin afghanistan duk wani makami a lokacin wannan lokaci sai da suka tattale shi suka shirya da nufin za a je a kintso a yaƙi musulmi to sai Allah ya sanya wa wannan rana yawmal furqan ranar rabe ƙarya da gaskiya yawm ainihin wato yawma badrin al fariqu bainal haqqi wal batil ita ce yinin da Allah ya bambance tsakanin gaskiya ta koma dama ƙarya kuma ta koma hagu yawmal taqal jam'an ranar da tawaga manya manya guda biyu suka kara al muslimuna wal kuffar tawagar musulmi da kafirai suka kara wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa minhu nasrukum yana daga cikin ikon Allah Allah yana da ikon ya taimake ku ma aqillatikum duk da karancin ku wa kasratihim kuma Allah na da ikon ya taimake ku duk da yawancin su kafiran to wannan aya ta cike da wata matsala ta aqida wadda ita ta raba tsakanin mu ahlus sunna da mu'tazila mu ahlus sunna muka ce kamar yadda Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai mu'tazila suka ce a'a inna allaha qadirun ala ma yasha'u Allah na da iko ne akan abin da yake so ma'ana mafhumul mukhalafa shine abin da Allah baya so ba shi da iko akai abin ya faru ne yafi karfin shi haka ce aqidar mu'tazila ka karanta littafin babban malamin su kafin ya tuba al-ibana an usul diyana ta al-imam abul hasan al-ash'ari su suka ce abubuwan da ke faruwa a duniya sun kasu kashi biyu akwai kyawawan abubuwa to duk inda kaga kyakkyawan abu ya faru Allah yana son wannan abu ya faru kuma ya faru daidai da yadda Allah ke so amma duk inda kaga mugun abu na faruwa Allah bai so haka ta faru ba amma abin ya faru ne akan ya fi karfin mulkin shi ba yadda zai to tsarki ya tabbata ga Allah wannan bai cancanci Allah ba na ƙasa ce ga Allah ku karanta sharhin aqidatu tahawiyya karamin da babban na ibnu abul izz al-hanafi da na sheikh muhammad nasiruddin al-albani za ku ga gamsassun bayanai dangane da raddi akan wannan a ƙarƙashin wannan za ka bambance akwai bambanci tsakanin nufi da so Allah maɗaukakin sarki baya son mugun abu amma kuma ya nufi mugun abu ya faru me yiwa ba za ka fahimci wannan hausar ba sai an yi ta dalla-dalla an ce yanzu kai kanka ba ka son kashi da ke fitowa a jikinka amma in muka ganka da buta kana rike cikinka kana kaza kayi wajen bayan gida ina kake nufi me kake nufi kashi kake nufi amma ba ka son shi kaga ashe akwai bambanci tsakanin so da nufi kakan nufi abin da baka so shi ba da Allah ya halicci fir'auna Allah ya nufi ya halicce shi ne don ƙarin daraja annabi Musa ta bayyana, amma Allah bai san fir'auna. To a ƙarƙashin wannan, Allah yana da iko akan komai, mugun abu da ya faru Allah ke da iko, ya ba da iko ya faru, da Allah bai nufi abin ya faru ba, da bai faru ba, amma kuma duk da ya nufi ya faru baya son shi. Wannan matsala ce ta aƙida tana da matuƙar muhimmanci ka tsaya da kyau ka fahimce ta. to irin waɗancan shehunnai zindiƙan nan su ne suka saka mutane waccan aƙida shi yasa kaga galibi ko a yau mutane sai kaga har ahlus sunna sai ya sabulda baka sai ka ji ya ce inna allaha qadirun alama ya sha'u wannan muguwar aqida ce wai Allah na da iko ne kadai akan abin da yake so abin da bai so fa bai da iko akai wannan muguwar magana ce Allah ya tsarkaka to shine Allah yace iz antum bil udwati dunya إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم to in kuka dubi wannan sura ta al-anfal ta ne mana yawan bayani dangane da yakin badar amma sai bata cure bayanan wuri ɗaya ba sai take bi falle falle ta ne mana bayani a can baya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana asalin yaya aka yakin ya faru to anan kuma Allah yana bayyana mana ne filin dagar a ina ne ma aka yakin a badar ɗin yaya wurin yake shararren fili ne ko tudu da kwai a wani bangare mumine suke a wani bangare ne kafirai suke Allah yake iz antum ku tuna wannan rana ya ku mumine a yayin da ku kuka kasance bil udwatid dunya a wani kwari wanda ke kusa da madina alqurba min almadina wani kwari ne wanda ya kusanci madina wa hiya bi dhammil aini wa kasriha malan yace ana iya karanta udwa ana kuma iya karanta da idwa da kasra iz antum bil udwa ko iz antum bil idwa janibil wadi gefen wani kwari wa qala abu amrin al imam abu amrin ad-dani kenan yace hiya al makanul murtafi wani wuri ne wanda yake ainihin kwari ne amma ainihin akwai tudu a wurin don dama duk inda aka samu kwari ai dole za a samu ainihin tudu sai ce wa hum su kuma kafirai bil udwatil quswa suna ainihin kwarin da yake can nesa da ainihin Madina al bu'da minha wani kwari ne wanda yake nesa da Madina war rakbu al irul ka'inuna bi makanin asfala minkum su kuma waccan tawaga ta kafiran makka wadda ke dauka da makamai su kuma suna can suna ƙasa da ku ma'ana yanzu ana nuna asalin wannan yaƙi idda muminai suka je suka tsaya wani kwari ne kusa da madina kafirai kuma sai suka je can wani kwari wanda yake nesa ne da madina su kuma daidai nan suke ba alkawari za a yi cewa za a haɗu rana kaza a wuri kaza ba a'a muminai sun taho daidai sa'ad da suke kwari kaza kusa da madina kafirai suke kwari kaza nesa da madina lokacin sai waccan kungiya sai ta hangi waccan to a lokacin ne kowa ya san to yanzu fa za a kara kaga ba a aje wuri ba ba a aje rana ba ba a aje lokaci ba shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa mimma yali albahar wurin da ainihin su kafirai suke kusa da ainihin bakin teku ne walau tawa'attum Allah yace da ku mumine kun yi alkawari antum wan nafir lil qitali da ku da waɗancan tawaga ta kafirai da ke dauke da makamai da a ce kun yi alkawarin ranar haduwa ko gurin haduwa lakhtalaftum fil mi'ad da kun saba wajen alkawari da sai wani ya ji tsoro saboda an yi wani irin yaki ne da bahaushe ke cewa kura ga tsoro ga ban tsoro muminai suna tsoron kafirai kafiran ma sun firgita domin su ga makaman a wurinsu amma in bindiga ce ka siyo tana nan nan naɗa a cikin kwalinta harsashi gefe guda kaga ba yaƙi ka taho ba ashe kan taho ne da shirin zaka je gida ka kintso su kuma muminan nan an ce ne ku je ku tarbo su ga su can sun yi kasuwanci ku kwato dukiya kaga ba wanda ya fito da nufin yaƙi su masu makamai ba nufin yaƙi ku kuma waɗanda kuka fito da manufar ku tarbe su ba da nufin yaƙi bane da nufin akwashi dukiya ne to sai Allah ya ce inda an yi yarjejeniya alkawari lallai da an saba walakin jama'akum bi ghairi mi'adin sai dai Allah ya hada ku ne ba tare da alkawari ba ba dan komai bali ya qabi Allahu amran kana maf'ula Allah ya yi haka ne dan ya zartar da wani abu wanda ya so ya abko fi ilmihi a cikin ilimin shi shi Allah dama ya san wannan abu wa huwa nasrul islam shine ɗaukaka addinin musulunci taimakawa musulunci wa mahkul kafri da kuma ainihin share kafirci fa'ala zalika Allah ya aikata haka ne liyahlika man halaka an bayyinatin domin duk wanda zai kafirce wa Allah to yazan ya kafirce wa Allah akan bayani an bayyana mai ya ga gaskiya karara ai da hujjatin zahira bayan hujja karara ta bayyana qamat alaihi ta tsayu gare shi wa hiya nasrul mu'minina ma'a qillatihim ala al kafir wannan ainihin wato alama hujja karara da ta bayyana ita ce Allah ya taimaka wa mu'mine akan kafirai a halin su mu'minan yan kaɗan ne kafiran kuma masu yawa ne kaga anan in dai kai akwai alamar nasara tare da imaninka to imaninka anan zai tabbata kasancewa ashe tattali da shiri da sa rana ba ita ke kawo a ci nasara ba ashe karfin imani ne wanda kuma ya zama ainihin wato kafiri ne fa to ranar hallakar shi shi kuma ta zo don haka sai Allah ya ce Allah ya aikata haka ne don wanda zai kafirce kafirce wa Allah wa yahya man hayya an bayyinatin wanda kuma zai rayu akan imani ya rayu akan ainihin bayani wa inna Allah la sami'un alimun lalle Allah mai jin duk abubuwan da ake yi ne kuma masani ne game da abubuwan da ake aikatawa Allah ya ce idh yurikahumullahu fi manamika إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم الله إنه عليم بذات الصدور to kun ga wata rahama Allah sai Allah ya sa annabi ya mafarkin yakin da ya mafarkin yakin sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi a mafarkin cewa ai ma waɗannan kafirai ‘yan kaɗan ne ba su wuce su sittin ba ko saba'in sai annabi ya zo ya baiwa sahabbai labari ai akwai wata rana za a haɗu da kafirai amma kafiran ma ba su da yawa mun ma fi su mun ninka su kaga wannan dan jikin mumine ya ƙarfi ɗaya kenan na biyu sai Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin da aka zo za a buga da muminan suka hangi kafiran sai suka hange su ‘yan kaɗan su kuma kafiran da suka hangi mumine sai suka hange su yan kaɗan kun ga kowa zai gare ni akan dan uwan shi kenan ai ma yan kaɗan ne mu je a afka musu to da aka zo fa aka haɗu kuma sai kowa ya tabbatar da tofa yanzu lallai aga Allah masallaci ne ke da gaskiya ko Allah coci haka Paul Gindiri ya ce wai sa'a za ta sauka rana kaza wai za a ga Allah masallaci ne ko Allah coci sai Allah masallaci ya aikin shi aka kama su dimka aka kakkashe yana magana akan lokacin juyin mulki ne na su murtala to Allah coci bai ci ba kenan to shine sai Allah madaukakin sarki yace iz yurikahumullahu fi manamika ka tuna yayin da Allah madaukakin sarki yake nuna maka ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna maka su waɗannan kafirai a cikin mafarki sai kake ganin su qalilan yan kaɗan ne fa akhbarta bihi ashabaka sai ka baiwa sahabbanka labari fasarru sai suka yi farin ciki walau arakahum kafiran da a ce Allah ya nuna maka yawan waɗannan kafirai lafashiltum da ku mu'mine jabintum da kun ji tsoro wala tanaza'atum kuma da kun yi jayayya ikhtalaftum da kun yi jayayya wasu su ce kada aje wasu su ce aje garin haka kuma sai al'amari sai zo ya rikice yanzu kun ga abin da aka yi larabawan falastinu kenan yanzu an hada su fada isu isu a yau din nan wuni suka yi suna yaƙar junan su kuma an je an kai hari an kashe yahudawa yahudawa kuma sun je suna ta harba miza suna ta harba manya manyan makamai a gidan shugaban falastinawa ƙarshe sai aka zo aka ce lallai sai shi shugaban falastina wannan ya je ta kamo waɗanda ake ganin sun yi wannan ta'addancin zuwa yau an kama wajen mutum ɗari musulmi to garin kama musulmin nan guda ɗari sai zan duk wanda aka zo kamawa sai ɗaliban shi sai ba su yarda ba sai faɗan ya koma yanzu tsakanin musulmi da musulmi ko kuma akalla mu ce tsakanin larabawa da larabawa yanzu yau dai to yau bindigar yahudawa ta huta tsakanin yan sandan larabawa da yan gari na larabawa suka yi ta bugawa to kun ga haka rahama Allah sai Allah madaukakin sarki bai nuna wa annabi yawan waɗannan kafirai ba sai nuna mishi su ƴan kaɗan ne da an nuna wa musulmi cewa lallai kafiran nan na da yawa to da sai an yi jayayya sai zancin kafin aje yakar kafirai sai a fara yakin cikin gida Allah ya ce wala tanaza'atun fil amri kuma lallai da kun yi jayayya game da al'amarin yaƙi din nan walakin Allah sallam sai dai Allah ya kiyaye ku daga rarrabuwar kai ai sallamakum min al-fashli wat tanazu'i Allah ya tsare ku daga ainihin rabuwa da kuma ainihin jayayya innahu lallai shi Allah alimun bi zati suduri Allah shine masani game da duk abubuwan da ke cikin kirazan jama'a bima fil qulubi Allah shi ya san duk abin da ke cikin zukatan bayan shi saboda Allah a cikin ilimin shi ya san in an faɗi yawan kafiran nan rabuwar kai za ta faru sai Allah ya bai ba da dama a faɗi yawan kafiran ba sai aka bar mas'ala a dunkule aka nuna musu cewa ai kafiran kaɗan ne shikenan sai aka je aka buga kuma sai nasara Allah ta zo Allah ya ce wa iz yurikumuhum wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi da sahabban shi wa iz yurikumuhum ayyuhal mu'minuna ku tuna ya ku mu'mine yayin da Allah yake nuna muku su waɗannan kafirai izil taqaitum a yayin da kuka haɗu da su fi a ayunikum qalilan da kuka hange su sai kuka ga ai waɗannan ma a ganin ido yan kaɗan ne na hau saba'ina au mi'a kuna ganin su ba su wuce mutum saba'in ba ko ɗari a halin wahum alfun sun kai su dubu ba dan komai Allah ya nuna muku karancin su ba a idanu litaqaddamu alaihim dan ku ci gaba ku je ku sadu da su wa yuqallilukum fi a'yunihim sannan Allah ya mai da ku kuma kuka zama yan kaɗan a ganin idan su kafiran li yuqaddimu su ma dan su matso kusa wala yarji'u an qitalikum yadda ba za su gudu su kiyakar ku ba wa hadha qabl qabla iltihamil harbi malan yace wannan fa kafin yaki ya rikice ne kafin a cuɗe ne falamma iltahama yayin da yaƙi ya cuɗe tsakanin musulmi da kafirai arahum iyahum mislaihim sai Allah ya nuna musu cewa kafiran nan sun ninka su ninki biyu a lokacin gaskiya da gaskiya ta bayyana ga ka an kawo ka filin daga ba yadda za ka yi kuma ba yaudara ba ce Allah yana son ya nuna maka iyawar shi ka zo sai ka tabbatar da lallai mu dubu ɗaya ne su kuma su dubu biyu ne kaga ka tabbatar da in dai yawa ne zai yaƙi to ko za a ci mu da yaƙi to sai kuma kaga kayi nasara to sai da kanka ka yarda cewa ashe Allah ne ya taimaka kun ga kudura ta Allah ta ƙara bayyana a wannan gurin malam yace kama fi ali imran kamar yadda yazo a cikin ainihin surata ali imran har ma mu'mine suke cewa anna haza ta yaya akai haka yaya akai haka kuma Allah yace haka Allah ya tsara abu Allah ne yake son ku ƙara yarda da ainihin al'amarin da ya tsara muku Allah ya yi haka ne li yaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah ya zartar da wani al'amari wanda yake zartacce ne babu makawa sai ya faru wa ilallahi turja'ul umuru ga Allah ne al'amura suke komawa fa yusayyiruha wa yudabbiruha Allah ke sawwara al'amura kuma ya juya su yadda ya so wala yamliku siwahu tasrifan laha wala tadbiran wani wanda ba Allah ba bai isa ya sarrafa abubuwa ba balle ya juya su yadda yake so haka ainihin al'amarin nan yake ya jama'a imaninka da Allah shine ake nema ba iyawarka ba ba nuna gwanintarka ba ba tattalinka ba a'a ana neman ka da kai tattali amma ka san tattalinka ba shi bane Allah ne yake agaza maka to yadda kuka ga wannan tarihin yaƙi ya faru jama'a haka fa duk wani yaƙi na musulunci da aka yi duk inda ake bugawa sai kun ga kafirai sun fi tattali sai kun ga kafirai sun fi yawa sai sun fi shiri ba dan komai ba su sun san cewa iyakar tika tiki tik da makamin su kawai suka dogara ba ku ji lokacin da BBC World Report ta yada cewa Usama bin Laden ya ce ya mallaki missiles lokacin nan George Bush ran nan yadda kaga an aiko mishi da manzan mutuwa domin abin da suke alfahari da shi sune irin waɗannan makaman kare dangi makaman kaza sai aka ce Usama ya mallaka to yanzu abin da ya dame su ya tabbata ya mallaka to in ya mallaka su sun shiga uku to in ma bai tabbata ba to akwai kishin kishin din zai mallaka kenan to ƙaryarsu ta ƙare kashin su ya bushe dan me su dama da makami suke alfahari ba su dogara ga Allah ba muminai fa sun dogara ga Allah to abin da muke gwagwarmayar kenan jama'a a tsaya a karantar da mutane aƙida da imani a raye mutane akan addinin da zai zama ko an kashe su ba a yi musu kisan banza ba amma ba kawai a je a ingiza mutane su je a kashe su akan su ma ba su san akan me aka kashe su kuma menene dalilin kisan su ya jama'ar musulmi wajibi ne wallahi azimi mu je mu koyi tauhidi wajibi ne kuma mu kware akan aƙida mu san imani ya shiga zuciyarmu ya ratsa mu kamar yadda Abu Sufyan yake faɗa wa sarki Hirakal a lokacin da ya kira shi yake cewa shin waɗannan sahabbai na Muhammadu in sun yi imani da shi suna ridda saboda addinin ya musu tsanani yace ba sa ridda sai yace dama haka imani yake in dai ya ratsa mutum ba yadda za a yi mutum ya fita duk mutumin da kaji ya ridda dama ƙarya ne bai shiga imani ba dan haka wasu ƙauyawa suka zo suka cewa Annabi amanna ai mu mu'mine ne mun yi imani Allah yace a ƙauyawa ku ce ce mun musulunta qalatil a'rabu amanna sai laraba kauye suka zo suka ce mun yi imani Allah ya ce a'a qulu aslamna walam ma yadkhul al iman fi qulubikum imani tukuna bai shiga zukatan ku ba ashe darussa akan tauhidi da darussa akan imani su ne darussan da suka fi komai muhimmanci domin waɗannan su ne jigajigan addinin musulunci duk tauhidin da ake karantarwa a kasashe irin namu irin Najeriya da Ghana da kasashen yammacin Afirka din nan fa tauhidi ne na kakiki da ashariyanci a ashariyancin ma wani gefe aqidancin ashariyancin ma bataccen ashariyanci wanda shi kanshi Abul Hasan ya daina shi su malaman da suka rubuto muku littattafan malaman magarib kasashen tunisia da suka rubuto muku littattafan hayatul islam idaatul dujunna da malaman kasan misr da masar da suka rubuto muku su ibrahim lakani da sauransu duk an watsar da irin wannan shirman amma mu a ƙasashenmu saboda duhun kai ƙasar afirka yammacin afirka baƙar fata ana nan ana ci gaba da batar da mutane akan waɗannan abubuwa da zaran an ji tauhidi zai kazar kazar kuma sai a ce ka a karantar to yanzu mu shawarar da muke ba masu da'awa idan an ce kitabut tauhidi na Muhammad bin Abdul Wahhab littafin Yahudawa ne dan Allah a ɗauko littafin Nurul Albabi na Shehu Ibn Taymiyyah Shehu Shehu Usman dan Fodiyo Nurul Albabi ko kuma a ɗauko Tamyizul Muslimina min al-Kafirina na Shehu Usmanu ko kuma a ɗauko littafin ainihin wato biya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami na malam abdullahi gwandu a ɗauko wannan asa tunda ku kafirai ne ku arna ne mushrikai ne ba yadda za a ku ji daɗin tauhidi ku san wannan duk mutumin da yake arne ne ba yadda za a karanta tauhidi sai ya ji abin ya mai zafi ku karanta farko farkon suratu sad mana da zaran an ce musu la ilaha illallah yastakbiru ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون in aka ce a bauta wa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya sai su ce a'a a ja'ala al-alihata ilahan wahida allolin duk da muke da su don a lokacin akan Ka'aba akwai gumaka 360 kowane ɗaya daga ciki ana da awashi ma Allah ne sannan kowa a gidan shi yana da gunki akwai gunki general na gidan gandu mai gida yana da nashi yadda kaga mai gida ya sai talbijin ya sa ɗakin shi ya sa ɗakin amarya ya sa haka suke da gumaka akwai na general wanda kowa zai zo ya sujuda da safe to mai gida ma yana da nashi a uwar ɗaka madan wanta tana da nata haka fa sai suka ce wai yanzu duk muhammad ya zo ya ce ƙarya ne inna hadha la shay'un hujab wannan abun mamaki ne suka ce ma sami ina bi hadha fi millatil akhirah mu tun da muke fa mun taɓa jin wannan sabon addinin ba in hadha illa shay'un yurad wannan fa wata manufa ce ku yi a hankali su ake abatar da ku ana aiko daga kuɗi daga ƙasar waje da mu da ku wane ne kasar waje ta gina wa masallaci mu muna da sirrin ku kuma ran da ta kama za mu zo da document ku ake zuwa ana gina wa masallatai kuna zuwa kuna karya kuna cuta kowa ya san mu muna da masallaci da za mu gina wa'azi ake kira a kaddamar a zuwa tara kuɗi a gina masallacin amma shehunan ku zuwa suke suna karɓo maƙudan kuɗi da sunan cewa sun kafa ƙungiyoyin musulunci kaga mutum yana ta buga takardun ƙarya a kwamfuta ya je shine saudiya shine ƙasar masar shine ƙasar kaza duk gashi nan duk muna da irin wannan sirrorin da farar da shehunan ku suke yi amma an aka tashi sai a ce wani aiko mana da kuɗi daga ƙasar waje to kuma aiko da kuɗi daga ƙasar waje aibi ne aibi ne aiko da kuɗi daga ƙasar waje ba agaji bane ake ba a agazawa ƙasar ku Najeriya kuma kuna karɓe ana biya muku umara da hajji kuna tafiya ku je ku yi akwati ku ƙara amare duk ba ku yi ya kushe hunne duk kuna yi to menene aibu in an aiko mana da kuɗi mun yi addini balle ba a taɓa aiko mana da taro ba sannan a cikin gida waye macuci cikin mu da ku duk inda kaga wani tsohon macucin dan tsubu karkashin kungiyar su yake da sunan su yake duk inda kaga wani dan daudu ko karuwa da an taba shi zai ce shi dan dariƙa ne duk wani dan daudu baka taba ganin dan daudu ya ce shi dan izala ne duk dan daudu duk wata karuwa a tawaga yan dariƙa take da ta haihu shehunan dariƙa ake kira suke mata suna in kazafi ne Allah ya saka musu ku bincika ku gani duk wani dan daudu sai ga yana zagin yan izala shi wai shi dan dariƙa ne to duk kungiyar ku ne mu ma ba ma so mun ban muku abeban ku Allah ya shiryar da mu za mu saurara anan sai gobe insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik